jawabi a wannan mazauni a wannan maulidi shine maulana a shekh malam abdullahi kuwaisu limanci yanzu allah ya kawo mana shi mun san dai irin hidima da ake da ita da irin wannan maulidai ba wai a cikin gwamnati ba ba a kano ba a cikin najeriya ko ina bukata ake su zo wannan wuri ko a wani lokaci sauraron su ake yi amma tun ba da lokacin sa tun da aka fara gol ne shekara takwas sai ya zo sai ya sharafa wannan gadauni a shi ya halarta ke mu saurara za mu ji maganganu na ilimi za mu ji maganganun da wata za mu ƙare rayuwar mu a karatu ba mu kai wannan wajen ilimin ba za mu ji karatu da ba za mu ji ilimin da ba wai ma a littafi ake karanta shi ba abu ne kawai baiwa daga Allah duk za mu ji to irin waɗannan kalamai jin sa ake a rike sa a sa su a cikin aljihun cikin zuciya eh to shi ba za ka muni tsira Allah da za mu saurari maulana Sheikh Malam Abdullahi Kuwais Limanci wanda zai kwaran yo mana sa albarka ce magana ce akan manzon Allah da kan sabon manzon Allah ahalin gidan manzon Allah abin da ya shafi wato mu'amalar mu addinin mu da duk abin da zai amfana da mu da kowane ba iyaka sai dai abin da muka ji kawai don haka bai tattali mu saurara za mu amfana kwarai da gaske kuma yadda muka saba
الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم وبارك على عبده ونبيه ورسوله وحبيبه وخليله سيدنا ومولانا وشفيئنا محمد الفاتح الهاتم وعلى آله وصحبه والتابعين المنهاج إلى من الدين حق قدره ومداد العزيز magin shugabanni musamman babban profeso profeso na ma'aikin Allah jagora a fage babba wanda an daɗe ana gwagwarmaya a kan a ga an cusa san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a zukatan bayan Allah ga wasu manyan shugabannin ga babban rijistara na kotun jihar kano allah ya kara jagora allah ya sa wata ran muje an ce ai ba chief rijistara ba ne chief justice ne na federal republic of nigeria gaba daya ga babban halifa halifar shugaba wanda shi ma an daɗe ana gwagwarmaya an ba da rayuwa ga kiran bayan Allah zuwa ga Allah ga dai manya daban-daban wanda in an zaya faɗa su da daidai da daidai sai abin ya tsawaita gaba ɗaya dai daman duk wanda ka gani a nan wanda ya halarci wajen da ake ambatan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama dan kauna ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai babba ne shi yasa a gaba ɗaya a nan ba ƙarami ba yaro duk taro ne na manya domin ko yanda wani ya mafarki da annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambayarsa ya rasulullah me hukuncin abin da jama'a sukan yi yanzu sukan taru su ce suna farin ciki ne da zuwanka suna farin ciki da kai me hukuncin irin wannan mazala sallallahu alaihi wasallam sai amsa masa da cewa man fariha bina farihina bi ai duk wanda yake munna da mu to mu ma muna munna da shi ashe nan taro ne na wa'anda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake munna da su kai ka dubi wanda manzon Allah yake munna da shi kace karami ne ka ba da Allah ai an wuce nan masoyin manzon Allah wanda yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi tabbatacce ingantacce mutawatiri man anta ma'a man ahbabta ko almar'u ma'a man ahab bal faitu ilmin ka hadisi man kazab wal hauri wal fati wal mar'u ma'a man ahab yanda shu'la dan fodo yake faɗa a misbahu rawi shi yasa alhamdulillah wannan taro ne wanda a ce ka samu an rubuta ka a cikin wanda suka zo irin wannan tarurruka ai ya isa ko da ka zo ba a ce an san da kai ba ko da ka zo ba kai wani jawabi ba a'a a ce an rubuta ka a cikin wanda suke halarta irin wannan tarurruka an ya ishe ka arzikin duniya da lahira wani mashawarar radiyallahu ta'ala da yake faɗa cewa shi idan za a rubuta masu yabo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga sunansa ya fito a nan to ai ya gama samun abin da yake bukata وإن كتبوا الداه يوما وأثبتوا سماتي أكون مثل الذين قد حسنوا فيا فوز إبراهيم إن جاء ذكره بزمرة من يثني عليك ويحسن يسا الحمد لله mu in muka samu aka rubuta sunanmu a cikin wanda suke taruwa don nuna farin ciki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai mun gama rabauta mun gama rabauta shi yasa irin nan in ka zo ba ma sai ka ce komai ba alhamdulillah a taro a ce an haɗu da masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ya isa babban rabo ya isa babban riba ya isa babban jari ga dan adam muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara tabbatar da mu a wannan manhaji na san manzo sallallahu alaihi wasallama ba wani abu zan faɗa ba a nan sai dai la'alla ɗan ƙarin ta'aliki ko tambihi a kan matsayin sahabbai a addini shi dai abin da yake akwai duk mai son ya rusa addinin nan to ba wanda zai hake wa sai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda me addinin nan gaba ɗaya ai ta hannun sahabbai ya zo كل هدي من النبي فعنهم ما لنا غيرهم طريق سواء yanda sai da yusuf na fani yake faɗa duk wata shirya da ta zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ta biyo ta kansu ba mu da wata hanya da za ta kai mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai mu ta kan sahabban nan shi yasa taba sahabbai ba wani abu bane taba addini ne taba sahabbai ba wani abu ba ne taɓa manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam mutum ya zamo ya ce shi ba shi da inda yake da gwaninta sai ya faɗi cewa tsakanin sahabi kaza da sahabi kaza akwai kaza tsakanin sahabi kaza da sahabi kaza an yi faɗa tsakanin sahabi kaza da sahabi kaza abu kaza ya abu shi yasa sahabi kaza baya cikin wanda za a lissafa da su sahabi kaza shine wanda yake cikin ake lissafawa da su to ba kuskure a duniya irin wannan kuskure saboda in ma a cikin sahabban nan an samu wanda ya yi laifi to ba su kai wa laifi kai ne ba ka ce kai su kai wa laifi ba kai ɗumi ƙarƙari a ce sun wa Allah laifi to sun wa Allah laifi Allah ya ce ya yafi ya ce ya yarda da su to me rage na kaɗan Allah shi yasa magabata managarta abinda suke faɗa wal insafu amma shajara bainahu wa am wa annahum ahaqun nas an yultabasa lahum ahsanul makharij wa yuzanna wa yuzanna bihim ahsanul mazahib kai da ka zo daga baya ba kai ba cewa za ka tsaya faɗar me ya afu ma tsakanin sahabbai domin duk abin da ya afu tsakanin su ijtihadi ne su kowanne a cikin su yake shi ko tsarin ijtihadi a musulunci wanda ijtihadi ya dace yana da lada biyu wanda ya ijtihadi ya kuskure yana da lada daya to kai kuma wani lada za ka samu idan ka ce za ka bi wannan a yau shugaba na ƙasa ko gwamna yana da damar wanda aka yanke wa hukuncin kisa akan yayi laifi ya ce ya yi amfani da matsayinsa ya yafi to wanda an tabbatar da an yi laifi aka ce wani mutum wanda a yau din nan a iya cewa ba a yi da shi shugaban ƙasa nawa aka yi wanda aka wayi gari babu su gwamnoni nawa aka yi wanda aka wayi gari babu su amma aka ce suna da damar an ba su dama su ce sun yafi to Allah ne kake zaton bai da damar ya ce ya yafi wal iyaz billahi shi yasa ai kuskure ne babba a ce za a rasa inda za a afka sai sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ce da addinin musulunci gaba ce da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne yake faɗa a hadisi Allah Allah fi ashabi la tatayizuhum gararan min ba'di faman ahabbahum fabihu fi ahabbahum waman abgarahum fabihu li abgarahum ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah a game da lamarin sahabbai na kan ku mai da su karan bara ku ringa harbin su ta ko'ina daga baya ai wannan ma ba sahabi ba ne haba waye sahabi kai ne sahabi ko ko saboda Allah a tsaya kawai a ta kokari sai an raba bayin Allah da tafarki na tsira domin duk wanda ya raba bayin Allah da auna sahabban manzan Allah gaba ɗayansu ya raba su da tafarkin tsira sahabban manzan Allah gaba ɗayansu adalai ne ba mai hasara sai wanda ya ce shi a cikinsu akwai wanda yake gaba da shi yadda sai yusuf da fadi yake faɗa ne kullu asabihi udurun fa ma ahsara qauman lahum bihim bagara'u shi yasa Allah ya gane da mu ɗan uwa babban abin yi ne mai ta kokarin tarbiyyar ƴaƴanmu na baya akan san sahabbai da sanin shiriyar su da sanin irin gwagwarmayar da suka yi don addinin nan ya tabbata an karɓi ran annabi sallallahu alaihi wasallam larabawa da yawa sun yi ridda a abubuwa da yawa sun caɓe amma sai da na abubakar ya tsaya ya samu addini an kaza dina ba da ma kana lidini ala kulle kurbatin ishfa'u ya samu addini a sannan madina da makka da ɗaifa nan ne kaɗai ya rage ba a yi ridda ba amma duk sauran ƙasashen larabawa da sauran larabawa an yi ridda amma sai da na abubakar ya ɗau mataki wasu ma sun tsorata cewa ko a haƙura ne sai na baka ce ba zai haƙura ba wasu ka ce su ba wasu ba musulunci ba amma ba wanda ya san su ba shi diƙa zaka a ɗana rasulallahi muskana baina na fa sarfi ma kana balo abi bakare ayyusu ha bakaran iza ma tabba'adahu fatilka al'amrullahi qasibatu zahari wani cikin wanda suka ce su ba za su ba da zaka ba haka yake faɗa cewa to zamanin manzo Allah ce mu bada zakka mun bayar to yanzu kuma wai Abubakar ma ya ce wai sai ya karbi zakka a hannun mu to nan gaba so ake ma dan sa ma a ce sai mun bashi zakka da ba mu yadda ba amma haka sai da na Abubakar ya dage aka fuske aka fuskanci Laraba wannan aka ga bayan su duk wanda ya rida sai da ya dawo musulunci aka ce ma maganar bata kare a nan ba sai an fuskanci Paris da Rome ya fuskance su din ba tsare-tsaren da bai ba a kan ya ga ya kafa addinin musulunci wanda daga baya zo irin wa'annan sahabbai da suka ba da dukkan gudunmowa akan addinin nan na Allah Allah ya wanzar da shi ya ce kuma wai shi yana da magana a kansu ko shi mai waye shi kuma wannan abin da sahabbai suka Allah ya ƙara yadda a gare su gaba ɗaya wata matashiya ce a gare mu ɗan uwa duk inda ɗaukakar mai ɗaukaka ta kai kar a ɗauka don ya zo shi kenan komai ya gama shimfiɗuwa na baya sai dai su zo su ta ɗiban baiwa ba wani yaƙi da kansu da za su yi ina idan da haka na afuwa da sai a ce zamanin manzan Allah da aka yi yaƙi an gama yaƙi amma ba haka abin ya zama ba sai da aka bawa sahabbai su ma su nuna gwagwarmayarsu haka mu ma a yau mu gane don magabata sun wuce to an babban mana fili na gwagwarmaya mu ma mu ga yadda za mu tabbatar da matsayinmu ko dagewarmu a kan abin da magabatan suka bari don a yanzu gaskiya abin haushi abubuwa da yawa da magabata suka bar mana abin ya fara cakuɗa daban-daban a yau rayuwa ta koma ta bin samari a yau rayuwa ta koma ta mata shi yasa duk abin da yake magabatanmu suka yi yaƙi tsayin daka ba wasu da yawa ba san irin wallahi gwagwarmayar da magabatanmu nan namu suka sha ba a kan su ɗora bayan Allah a kan tsarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma wanda suka bincike a tarihi sun san a nan ƙasar a nan ƙasar bayan shehu usman dan fodiyo radiyallahu ta'ala ba a taɓa samun wani shugaba ba da ya tsaya tsayin daka akan yaƙi da bid'o'i irin gonan mu shehu muhammad salga shehu muhammad salga ya tsaya yaƙi da bid'o'i ya tsaya tsayin daka an yi gwagwarmaya iri-iri an kai wasu cikin almajiransa ko an yi komi amma dai aka dage an raba shi da gidansa an raba shi da masallacin ba a kan komai ba a kan kawai yaƙi da bid'o'i aka samu manya wanda suka gora masa baya wasu ma a sannan samari ne irin sai shehu tijjani usman radiyallahu ta'ala an an tsaya tsayin da ka irin shehu sani kafin ga irin shehu a teku ga nan ne daban-daban daban-daban an yi gwagwarmaya iri daban-daban amma a yau abin haushi wani abu da yawa daga cikin abin da suka tsaya a kai sai ya zama gashi ya dawo har a gidajen su yi aji yanzu irin wannan me za mu ce da su in mun koma in mun haɗu da su kaga aiki fa ya komo ba shi yasa wajibi a ƙara tsayawa tsayin daka a wajen bayyana abinda shugabannin nan namu suka tsaya suka yaƙi da shi a rayuwarsu a ƙoƙarin da suke tsora bayi a kan bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam
masu bincike da yawa
suna ganin ba wani abu bane yasa har Kano Maulana Mushu Ibrahim radiyallahu ta'ala ya mata kirari da cewa ita ce Asima Faira ba wani abu ya jawo wannan ba rayuwar Shehu Salga a Kano da yanda ya samu almajirai gagga wanda suka tsaya tsaye da sunna Ibrahim ko shi Maulana Mushu Ibrahim ya zo ne da rayar sunnan manzon Allah yana faɗa a nasa hilafi bai na ɗahu wa gairihi ya rahu da bibu gaira aina ama'i غير أين أمائي أيا ناس خلوا الهزل وقفوا محمدا وإلا ترون الدار جد برائي ya zo ne da cewa dama a dawo gaba ɗaya a kyale kome da kome a ba a kyale duk wata kumbiya kumbiya abu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka aka yi ba ba ruwan to wannan yasa shi shehu radiyallahu ta'ala an wannan tasiri da shehu Muhammad Salga ya bari ya zamo wato ya ba kano sha'awa a idanun maulamu shehu ibrahim ya ba malaman kano sha'awa a idanun maulamu shehu ibrahim har ya sa kano ta zamo asibatul fairati kuma wannan abu ne wanda muka gada da magabata wanda wajibi mu tsaya tsayin daka da mu kare kar mu bari cewa ai zamani ya juya lamari ya koma hannun mata da abin da za a yi sai an yi biki lamari ya koma hannun samari da abin da za a yi sai ya zamo biki na duniya matsayin da aka san mu da shi ya hukuce mana dole mu tsaya abin da yake daidai a bishi daidai abin da yake daidai baya zo duk wani abu da zai zo sabo bai isa ya ture abin da yake daidai ba a yau akwai wata rigima babba da take nema ta sake cuso kai ana maganar maulidin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bayyana kauna ce ga manzan Allah kokarin raya darare ne da bayyana sirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan a san ɗabi'u irin na manzan Allah a ɗabi'antu da su a ƙara san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duniya ta ƙara kyau domin ba abin da zai kawata duniya nan illa riko da ɗabi'un manzan Allah sallallahu alaihi wasallama abin da ya jawo a yau musulmi suka koma baya ba sa riko da ɗabi'un manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saki ɗabi'un manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya fi kowa gaskiya ya fi kowa riko da alkawari ya fi kowa tausayawa ya fi kowa ya fi kowa a ɗabi'u na girmamawa amma mu a yau mun saki wannan ya jawo muka koma matsayin da muke kai ya zama kowa ma yana ganin mutum wallasa wanda dole a dawo a bayyana wa al'umma ɗabi'un manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suke masoyan manzan Allah na hakika su ɗabi'antu da wannan ɗabi'u wanda suke cewa su sufaye ne su ɗabi'antu da wannan ɗabi'u domin sufanci ba wani abu ba ne illa riƙo da kyakkyawar ɗabi'a adduhulu fi kulli hulukin saniyin wal hurudu min kulli hulukin daniyi akwai wanda sufanci shiga cikin duk wata ɗabi'a kyakkyawa ba wai iya naɗe kai ba ko iya rata ya tsakalle ko rukon carbi ko menene a adduhul fi kulli hulukin sanif wal hurudu min kulli hulukin dani ana faɗa su sufaye ba da komai suka yi wa kowa zarra ba da rukon ɗabi'a kyawawan ɗabi'u mai babaisul asliya yake faɗa hujjatu man yurajjihu sufiya ala suwahu hujjatun qawiyya هم أتبع الناس لخير الناس من سائر الفيرة والأناس تبعه العالم في الأقوال والعابد الناسك في الأفعال وفيهما الصوفي ذو السباق لكنه قد زاد بالأخلاق duk wani mai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai kai ka ba sufaye ba duk wanda yake takama da faɗar magana irin ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar malaman hadisi malaman qur'ani da sauransu to sufaye ma sun riko irin wannan wanda yake kokarin bin manzon Allah a wajen ayyuka kamar masu ibada masu zuhudu da sauransu to su ba ai ma sun riko irin wannan sun yi tsere sun fice a wannan sai dai kuma sai ga wani waje ko ga wani fage da suka fi ƙarfin kowa shine riko da kyawawan ɗabi'u ya sadu wanda yake ce shi sufi ne sai an same shi bai riko da kyawawan ɗabi'u wannan shine babban manufa da ƙara raya dararen maulidi a faɗi ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu tsaya mai tukwaifayar su a rayuwarmu wanda da wannan ne rayuwa za ta yi lafiya da wannan ne za a zamu zaman lafiya to a yau an samu wata fitina da take bayyana shine me kaga 'yan mata sun ce za su yi taron maulidi an yi ado an fito kan hanya wannan tana nuna kunshinta wannan tana nuna kunshinta ga samari suna kewayo daura da su walƙiya billah yanzu wannan maulidi ne kuwa ko shigo da wata ɓanna wajibi a kan mu mu tsaya mu nuna menene fa maulidin na hakika ba irin wannan a ɓanna za a kira maulidi ba ba wannan ba wannan ba daidai ba ne mata sa iya taruwa don nuna girmama ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma fi a cikin gida ba ƴan mata kowace ta je ta yi kunshi ita iri kaza ma ta yi ta je ta yi kitso ita iri kaza ma ta yi ta zo tana kewayawa samari suna ganin ta tana ganin su ana ganawa waje daya wai kuma a ce wai maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka haba da Allah ai an cuci manzo inda aka kira irin wannan maulidi ne na manzo Allah ya faɗa mana a Qur'ani inna allazina yuzuna Allah wa rasulahu la anahumul lahu fid dunya wal akhirati wa adalahum azabun muhin shi yasa lalle ƴan uwa mu ringa kan magana mu ringa kan faɗa kuma duk inda muka ga irin wannan lalle ne mu ringa faɗakarwa kyau yusuf na fani inda ya waƙe maulidin dardiri a kasidar nan tasa a nazmul bari a ciki ya faɗa yake faɗa cewa taron maulidi abu ne mai kyau abu ne wanda da hujjoji da yawa a kai abu ne wanda yake ƙara wa masu yin san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake yake faɗa cewa amma fa maulidin nan in za a yi a kiyaye abin da ba daidai ba yake faɗa wa hulɗatu nisa'i bin rijali fili na min a gabahi fisali a ce maza da mata su ringa cuɗanya yana daga mafi munin tada aiki a addininmu ba daidai bane a addininmu shi yasa da Allah ka a fake da yin maulidi ka a fake da cewa za a nuna soyayya manzon Allah ne a ringa tafar gaza wannan ba daidai bane a san abin da za a yi haka nan samari masu shirya maulidi da Allah a daina barin abubuwa da yake farilla a addini da sunan ana shirya maulidi a samu ƙoƙarin tsara inda za a zauna a yi maulidi
a zahar ta yi la'asar ta yi hankali wai yana kan ya za a shirya maulidi to gaskiya wannan aka ba a za aka ba la'asar ba a yi maulidi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karshen abin da ya mana wasiya da shi kafin ya bar duniyan nan sallah as-salatu wa ma malakat aymanu yadda maulana shehu ibrahim yake fada wa awsa biha inda al-uruj muwakkida fa fiha yanalu al-abdu kullu taqaddumi Allah karshen magana as-salatu wa ma malakat aymanu shi yasa ka ce wai kai masoyin manzon Allah ne wai kana shirya inda za a yi taro na maulidi ko ka tafi raba takardun maulidi sallah ta kubuce ma ba a yi daidai ba ba a yi daidai ba ba maulidin da za a yi a bar sallah a ce maulidi ake maulidin shaidan aka yi ba maulidin annabi ba sallallahu alaihi wasallam maulidin annabi a kula da sallah a shi yasa dole mu ringa yin abu duk da zami da sani kada wata jazuba mummuna ta ɗebe mu har mu faɗa cikin halaka malamanmu duk abin da suka yi tafiyar da suke in sun ɗora kafa ɗaya a kan tsarin jazma sai sun ɗora wata kafar a kan su doki haka tsarin yake yanzu ko zikirin juba da ake ɗariƙar tijjaniya da duba ya kutar farida da sharhinta doratul harida za ka ga shehu da zifi yana faɗar ba fa daidai ba ne wakacin sallah yayi a ce wai za a ci gaba da zikiri a tsaita zikirin wakacin zikiri ya ƙare wakaci ya koma na sallah shi yasa kuma duk abin haka dai tsarin yake kome da yanda ake tsarawa wani ya zo cewa wata jazba ta ɗebe shi gaskiya sai ai masa gyara kada kawai dan ana lolo lolo ana kiran magarba ba tsayar da zikirin ba wannan kuskure ne ba ɗariƙa tijjaniya ba ce ta zo da wannan ɗariƙa tijjaniya ta zo da cewa ko zikiri kake ko wuridi kake lazimi aka yi iƙamar sallah to ka zai da wuridin lazimi ka bi sallar in an gama ka ƙara sauridin naka a tsarin ɗariƙa ma ba wai cewa aka yi ka bari sai za sai liman zai ta farko sannan ka ajiye wuridin ba ana gama iƙama liman zai ka bar harama ka tsaye da wuridin da kake ka tsaye da lazimin da kake ka tashi ka bi sallah وشرع الورد المحافظة على الصلوات في الجماعات شرع الورد shine ka kula da zuwa da sallah a cikin jami da irin wannan matsalolin su ne wani wakacin rashin kula da su yake samowa ake samun yan tabargaza su ringa da awancewa a tafiya suke alhali ba a tafiya suke ba ita tafiya ga hanyar da ta nuna su kuma sun yi wata hanya can da ba yasa dole sai mun za tsayin daka mun yi yaki mun bayyana ainihin tsarin nan da magabata suka gaba suka ban mana Allah saka musu da alheri Allah saka musu da alheri a wannan makaranta Allah ya kara jagora gare ta shi jagoran babba a sai Muhammadu Nazifi to Allah ya kara yalwata kirjinsa Allah ya ƙara ba shi iko ya fito da hikimomi daban-daban wajen tafi da wannan makaranta. Makaranta ba wai kawai samun ɗalibai ba ba wai kawai samun malami ba a'a samun hikima daga wajen malama wanda zai sanya zai ringa ɗora ɗaliban a hanya ta ilimi ta bin Allah hanya mafi sauki ta hanya mafi sauki wannan shi ne babban abin nema. muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ƙara yassare wa malam nazifi irin wannan aka ma duk inda aka ce an ji an gani sai an tsaya an ɗora bayin Allah akan sanin shari'ar Allah to Allah ya ƙara yarwa ta kirji Allah ya ƙara ba da iko Allah ya ƙara ba da himma akan wannan babban profesan mu Shehu Muhammadu Sani Hamis Allah ya ƙara tsawon rai Allah ya ƙara lafiya a ci gaba da gogowar maya saboda irin wannan majalisai na maulidi akwai ayyuka da ake so muke so mu ba irin su na cewa duk majalisi irin wannan akalla a ce a samu kamar ɗalibai uku na makarantar nan su rubuta makaloli daban-daban akan abubuwa a kawowa irin su profesa a duba makalolin a bincike su a gyara inda ya dace a gyara a dawo da ɗalibai su gabatar a gaban al'umma a san irin abin da suke koyo a san inda za a gyara musu a san inda za a yi musu yabo a san irin gwanintar da suka lalle ne irin wannan majalisar su zamo majalisi na alhasadul ilmi ko alhasadul sakafi Allah ya mana taimako Allah ya maimaita mana irin wannan mazaunin a kulkuli haza wa sallallahu alaihi wa sallam wa sallallahu muslimin wa salamu ala sayyidina maulana muhammadin afrali halbillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
alhamdulillah yan uwa mun saurari wannan wa'azi na musamman kamar yadda za mu tun a gaba cewa ne mana bayani cewa daman haɗin mutum ya wai abin da zai afirka kuma ya afirka hakika maulana shi abdullahi wai ya yi nasiha ya kai mutuƙa wajen nasiha kuma ya zo mana da hanyoyi na gyara in dai mutum ne yi wa kansa nasiha ne in dai mutum ne san gaskiya ne to gaskiya wannan ita ce magana ta gaskiya kuma ita ya kamata a riko da ita kuma ita kamata a aiki musamman matasa irin waɗannan gyare-gyare da mulana shi malakula ya zo mana wajibi ne ya riko da su domin yau a gabaki ɗaya gaskiya a rayuwar mu kamar da mulana ya faɗa komai wanda muka sanar magabata ɗin nan mun raina shi muna ganin wani sabura a shigo mana da shi wanda ga shi dan muna gani kirkiri a lamarin addinin ba wani abu aka zo mana da ya fi namun ba sai a nuna namun ba daidai ba ne hatta yanzu a karatun mu na alkur'ani wanda muka zo muka tarar duk wanda suka zo suka jaddada addinin mu na hatta tun da bisa shehu usman godiyo har maulana sahibar da ta ibrahim har da zuwa shehu tijjani mun samu da malaman ku na kasar nan gaba ɗaya iya da aka karanta karatun nan da kira Allah ta mu ta warshu da ita duk aka tun daga aruba ta ta ta da duk wanda muke alfahari da alkurani a kasar nan da wannan ruwaya ta warshu ake karatu amma yanzu wani cewa ake ba suke ta kusan ma mu kusan ba suke ta ɗin ta ɗan ya rage ya zo mu suke ruwaya warshu ba gaba ɗaya in dai wai kana karatu da kira a warshu ma ganin ka ake wai kamar ba daidai ake ba bayan kuma ya shi haka makasarar magabatan mu to kuma ta fi kowace ba inganci to a matsalin wannan suna ɗan ƙara jan hankali mu ne mu fahimci abin da kuma muna sakin ababuwan da magabata a komai haka a ɗabi'u haka hatta a irin al'adunmu masu kyau to saboda haka wannan nasihar wala ya kamata ku mutum ɗan mu ya zama lallai mu tashi mai aiki da ita kuma sannan na jan hankalin mu musamman ƴan wannan makaranta to saka wani babban ƙalubale wanda maulana shi mana abdullahi ya yi mana shi muna fatan lallai dan wannan makaranta a faɗi ba sun gabbaka wannan ya zama umarni ne ba mu ɗauke shi a shawara ba ya kamata mu ɗauki wani ya zama umarni ne domin luggar arabiya nan raya luggar arabiya harshen larabcin nan ba raya addini ne in an rushe arabiya an rushe luggar larabci wacce ba an rushe addini domin ba za a fahimci hadisan manzon Allah ba in dai ba larabci ba za a fahimci ma'anonin ƙur'ani ba shi yasa su makiya musulmi suke duk ƙoƙarin su raba mu da rugar arabiya wani yanzu gani ake rugar arabiya ba ma addini ba ce kawai language ne kawai wai yare ne kawai a'a addini ce rugar arabiya maulana shul islam ya yi yaƙi ƙwarai wajen raya rugar arabiya zahiri da batini a ko'ina saboda haka idan rugar arabiya nan yana daga cikin harka ta raya ta irin wannan abin da Maulana ya umarni da yanzu a rikar rubuta makaloli yadda za a samu mahara da kwarewa wajen lugar arabiya ya kamata mai shawara da yawan makaranta da kuma babban limamin mu malam nazifi lallai a samu ko da mutum ɗaya ne faɗi idan shi Maulana a shi malam abdullahi ya zauna a nan shi malam abdullahi ya zauna a nan sai mai ya zauna a nan sannan wanda zai karanta wannan makala ya fito ko da mutum ɗaya ne faɗi muna fatan a fara don mu tabbatar mun tabbatar da wannan umarni domin amfanin ilimi aiki da shi ta a zo a faɗa mana ya wuce bayan kudan mu irin wannan maganganun fa ba na wasa ba ne kan mu ɗauke su da wasa insha Allah kuma ina fatan faɗi za a yi haka dan Allah ya saka da alkhairi muna fatan alkhairi Allah ya tafana Allah ya ƙara Allah Allah ya ƙara lafiya da da kuma lahu wasbatan fil ilm wal hikm Allah ya amfane mu da rayuwar ku ga baki da Ibrahim Mustafa sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah wannan makaranta tana godiya al'ummar wannan unguwa gaba ɗaya suna godiya dukkanin masoya mannan Allah da shahararren suna godiya irin wannan kokari da barin dukkanin abin da hidimomi masu yawa mola mai zuwa da waje Allah ya saka da alkhairi